بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu na'am shida ran juma'a aka ce biyar yawa bakwai ne ko yawa yawa bakwai ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da 1444 wadda ta yi daidai da hudu ga watan tara shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkawa'idul fikihiyya li fahimin nususus shar'iyya na babban malami abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 30 tara inda mala yake cewa wa kullama na sha'anil ma'zuni fa dhaka amrun laysa bil madmuni da kuma baiti na arba'in wa kullu hukumin da'irun ma'illati wa yallati qad aujaba li shir'ati wannan ka'idoji guda biyu mun fa'idantu da abubuwa da yawa ainihin wato a cikin su awa'id ne dama wanda an baka ka gane to abubuwa da yawa za ka iya fitarwa na hukunce-hukunce ainihin wato a cikinsu to duk kuma mun tattauna a kai gwargwado mun dan fitar da wasu masail da za su fita daga karkashin wannan ka'idoji da muka karanta kai tsaye za mu shiga cikin baiti na 41 da kuma 42 inda mala yake cewa qala al-muallif rahimahullah وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاه والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما ما عليك وكل شرط كون شرطي لازم ya zama lazimi ya zama tilas lil'aqidi ga wanda ya kulla ko ga wanda ya sanya wannan sharadi fil bai'i a cikin ciniki wan nikahi ko cikin auratayya wal maqasidi da sauran maqasidu shari'a illa shuruɗan amma banda sharuɗa halalat muharrama banda sharuɗan da suka halatta haram au akasahu ko akasin haka ma'ana ko banda sharuɗan da suka haramta halal shine aks ɗin an gane ko illa shuruɗan banda sharuɗa waɗanda halalat muharrama suka halatta haram au aksahu ko akasin haka ma'ana ko sharuɗan da suka haramta halal fa batilatun to dukkan wasu sharuɗa da suka halatta haram ko suka haramta halal fa batilatun to waɗannan sharuɗan ɓatattu ne fa'alama ka sani wannan ita ma wata ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin da malamai suka sanya wa kullu sharɗin ma'ana dukkan wani sharaɗi lazimun yana zama lazimi lil'aƙidi ga wanda ya ƙulla ko ga wanda ya sanya shi malai ce wa haza asulun kabirun wannan wani asali ne shi ma babba wa ƙa'idatun kulliya kuma wata ƙa'ida ce ga mammiya fi shuruɗi sahihati a cikin sharuɗa ingantattu wa shuruɗil batilati da kuma sharuɗa ɓatattu to sai malai ya ɗauki misali na farko ya ce wa kullu sharɗin dukkan wani sharaɗi lazimun lil'aƙidi fil bai'i shi sharaɗi a cikin wato a ciniki iri biyu ne akwai shuruɗul bai'i akwai kuma shuruɗun fil bai'i akwai bambanci tsakaninsu shuruɗul bai sharuɗan ciniki da kuma shuruɗun fil bai'i wasu sharuɗa da aka shigar da su cikin ciniki akwai bambanci ko babu akwai su shuruɗul bai ba ni na sa ba ba kai ka sa ba shari'a ce ta sa su ne shuruɗul bai misali al-ijab wal qabul kasiya na siyan maka ka ban kuɗi na baka wannan sharaɗin na kaban kuɗi in baka abun kuɗin ba ni na sa shi ba kai kasa ba shari'a ce ta sa wannan sharaɗin na in mun yi ciniki ka ba da kuɗin in baka abin da ka siya ina fata an gane to ire-iren waɗannan sharuɗan da ba ni na sa su ba ba kai ka sa su ba shari'a ce ta sanya waɗannan sharuɗan a ciniki su ake kira shuruɗul bai akwai kuma to ba akan su mala yake magana ba wannan ka'ida tana magana ne akan shurutun fil bai'i sharuɗa ne tsakanin mai siye da mai siyarwa su suka sanya su a cikin cinikin ina fata an gane to wannan sharaɗin ya zama lazimi in an ƙulla shi a cikin ciniki an fahimta ko yawwa kamar wancan da muka faɗa kaga ainihin wato ba shi da matsala yanzu misali shuruɗin filbai sharaɗi ne muka sanya shi a cikin mu'amala ko cikin cinikayya ka yadda na yadda misali wannan gidan nake so in siyar nawa ne sai na cewa mai siye na siyar maka da shi akan kuɗi kaza da sharaɗin ba zan fita daga ciki ba sai ƙarshen shekara sai ka ce ka yadda to yanzu babu wani dalili da zai sa ka zo ka ce mun ba ka fasa kai lalle tun da na ka cike kuɗi ka bani lalle sai na tashi ai sharaɗi muka yi ka yadda na yadda to yanzu wannan sharaɗin na ba zan fita daga gidan nan ba sai ƙarshen disamba ba Allah bane ya sa shi ba manzansa bane ni da kai da zaka siya da ni da zan siyan maka mu ne muka sa ka yadda na yadda to wannan sharadin lazimun ya zama lazimi asalin sa babu shi a ciniki amma tunda mun shigo da shi kuma duk mun yadda ya zama lazimi an gane wannan ya zama lazim shine ma'ana wa kullu sharɗin lazimun lil aqidi dukkan wani sharaɗi lil'aqid fil bai'i ga wanda ya ƙulla shi a cikin cinikayya lazimin ya zama lazimi sai na ce maka ga naira miliyan ɗaya naga kana zaune haka baka wani abu zan baka wannan miliyan ɗaya ka juya amma duk abin da aka samu zan ɗauki kashi saba'in cikin ɗari kai za ka ɗauki kashi talatin cikin ɗari ka ce ka yadda lazim ya zama lazim ina fata gane kenan duk wata hasara da aka samu to a ka'idar kuma ni da na ba da kuɗi zan ja kashi saba'in cikin ɗari na asarar shi mai juya kuɗi shi kuma zai ɗauki kashi talatin cikin ɗari na asarar ka yadda ina yadda kila ma har da rubutu eh za mu baka miliyan ɗaya za ka dinga juyawa in ka juya duk abin da aka samu za a kasa shi gida goma zan ɗauki kashi bakwai ka ɗauki kashi uku kar daga baya ka zo ka dinga ce mun akwai riski fa harkar nan akwai yan kidnappers akan hanya ina shan wahala fa ni ban yadda ba a'a ina fata an gane sharaɗi ne muka yi da kai ni zan ja goma kar ka ganna a cikin AC ko a zauna a cikin gida bana zuwa ko ina ka san wahalar da ne na samu miliyan ɗayan da na baka to saboda kaka kalli wannan yanzu kai kawai abin da kake amfana a cikin miliyan ɗaya ai da baka baka baka komai a zaune kake so saboda haka ko kuma ni in zo in ga kai ina zaune kawai na sha wahala na samu miliyan ɗaya kawai yanzu an samu dubu ɗari shikenan sai ka ja dubu talatin ina kallo ni kuma kuɗi da kuɗi na in ja saba'in a ba wannan kullu sharɗin lazimun lil aqidi fil bay dukkan wani sharaɗi ina fata an gane a nan sai sharaɗin da ya halatta haram shine kawai shari'a ba ta yarda da shi ba sai ka ce ga naira miliyan ɗaya zan baka ka je ka dinga juya amma duk ƙarshen wata za ka dinga kawo min dubu hamsin annan haramun ne bai halatta ba karka ce ai ba komai kai kana hango kila zaka iya samun 100 har 150 harkar tana tafiya ka ce ka yarda to shari'a ba ta yarda ba ina fata an gane kar a zo da kowace irin harka in dai aka ce daga ka dinga juyawa amma duk sati zaka kawo min kaza ko duk wata zaka kawo min kaza wannan bai halatta ba ya zama kamar caca ka ba da kuɗi kamfani kamar misali kana sarrafawa Mm.
kamar dubu ɗari a ce duk wata kana da dubu goma
yawwa duk irinsa ne ka ba da kuɗi a kamfani ana sarrafa wani abu a ce amma duk wata kana da dubu goma a cikin kuɗin wannan shi ma baya halatta ina fata an gane abinda shari'a ta sani shine akwai riba akwai faduwa akwai mai da kuɗi da haka duk wani kasuwanci da za a yi ma roman baka da kullun kai sai dai ka zama aluja ko madda ba a faduwa a cikin wannan kasuwancin kullun riba ce duk sati za a baka kaza ana nan ana ba mata irin wannan rancen za a ba su kudi a ce kawai abin da ake so duk sati ko kuma ki kawo kudin ki a ko wani kasuwanci za a dinga yi amma duk sati za a baki naira dubu daya ko dubu biyu ko dubu biyar sai ta dinga ganin ga kudin suna aje kawai bari ta bayar tunda an ce duk wata za a kawo mata kaza ko duk sati ba a halarta na'am adashi ai tarin kudi ne ai shi ba kasuwanci bane ai tara kuɗi ne in an tara a te- a ta'awun ne alal- alal alal bir taimakekeniya ne baka da kuɗin da zaka iya yin wata hidima sai ka shiga in an hada da naka da nawa da nawa ne sai a ba wannan wannan karan in an sake hadawa da nawa da sai a sake ba wannan shi ma yaje wata harkar sa wanda shi shi kadai kila harkar za ta zamanto da wahala ya iya yin ta ko kuma ainihin ba ma shi da halin da zai yi sai ya shiga cikin wani adashe wato sai ake hadawa in an tara a ba wannan abin da aka ba wannan shi ake ba wannan shi ake ba wannan wannan ya daban ka ba mutum mota misali wani ya ba mutum mota yana kaduna za kano kaduna eh shi ma shi zai rika kawo balance kuma ko misfan ko ko ya ya je shi ma baya halatta shi ma wannan din nau'i ne na caca ka ba mutum mota kawai zai dinga kaduna zaria kawai kullun ya kawo ma kaza ko duk sati ya kawo ma kaza yan adaidaita duk suna irin wannan in ba a samu kaza din ba fa ina fatan gane za a iya samun abin za a iya samun fiye da haka za a iya samun ƙasa da haka to idan ka ce duk sati ya kawo ma naira dubu ashirin sai a wannan satin bai samu ciniki ba ya samu dubu sha biyar waye zai cika biyar din na'am to wace irin wace wace- wane irin wane- wane irin kasuwanci ne na kai kullun sai dai ka zama a sama wani shi kuma in riski ya fado ko wata hasara zai iya rashin lafiya abun hawan zai iya lalacewa da sauran abubuwa irin waɗannan abinda shari'a ta sani shine je ka gashi ka juya ƙarshen sati abinda ka samu kawo in ka kawo sai a zuba kai a ciki kana da kaza ni ina da kaza
ana rufe da yawa ya ce na adiri sau da Eh.
jiya wani yake ga dubu sha biyar idan kai dile malam ko yamma idan aka ce karfe sha biyar idan ban kawo ba sai zuwa karfe shida to malam za a kwace kwace
ka gani duk wannan kwandishin ne wanda yake akwai zalunci a ciki masu abubuwa su ne wato sai a ba kamfani sai a ba kamfani ko a sako wani lauya don an san cewa kila kaga akwai alamun ana samun akasi mutum furzin zashi sai a sako irin wannan duk conditions ne wanda za a gansu dole ne idan mutane wato neman kuɗi ba hauka ba ne idan mutum yana son ya samu kuɗi kuma sai ya duba wa'yan irin hanyoyi ne wa'yanda shari'a ta amince da su wanne ne ba ta amince da su ba yawanci irin wannan mu'amalolin taimakekeniya ne an ji za ka samu amma shi mai karamin karfin shi ma don ya samu wani ba shi da yadda zai kula da iyalinsa don shi ma ya samu abin da zai dinga rike iyali kar ya zama kawai hadafinka kai kawai ba abin da ya shafe ka kawai kuɗinka kawai kai a kawo ma an yi ba a yi ba faɗuwa kai hasara kai baka san hasara ba wannan gaskiyar magana caca ce eh caca ce ko ma wace irin harka ko a abun hawa ko ma a ina ne wannan harkar caca ce in ma mutane suna yi su sani gaskiya caca ce
wannan galibi ma irin wannan wato sau da yawa cutarwar tana komawa kan shi ne mm dan da yawa masu aikin dan aka samu matsala su fa ba ta shafa su a cikin abin da za su kawo ma za su zo su ce to an samu matsala an yi kaza mm mafi yawanci to ai matsalar da take faruwa rashin rubuta wannan sharaɗin kaga ai abinda muka faɗa samu ku raba samu hasara ku raba hasara haka ka'ida take inda wannan ake yi zai zama to ba shi da wata matsala shi yasa aka ce ko da sharuɗan kaga ai akwai ashrutu fil bay wani zai ce to ai dama an ce ainihin wato annasu ala shurudihim mutane suna kan sharuɗinsu amma ai hadisin ya ce illa sharɗan a halla haraman ko harrama halalan banda wannan da haka kwa iya yin sharuɗan ku amma da sharaɗin shi kansa sharaɗin kai ya ci karo da shari'a in bai ci karo da shari'a ba ba matsala shi yasa a ka- baitin kaga baiti na kasa ce illa shuruɗan halalat muharrama to kaman wa'inda suke halalat muharrama kaga akwai irin waɗannan na'am akwai wanda misali shi kuma kamar mashin da aka na'am
misali zai je shi da bakwai na'am sai ya ba wa mutum ya ce yana so kawai ya haɗa mai da bakwai da hamsin na'am kawai a duk yadda ya ga dama zai iya kawo kuɗin ba sharafi ba ne cewa kuɗin sai ka kawo kaza mm.
kawai ina so na siya ɗari bakwai a ƙara min ribar hamsin Mm.
ga shi nan ka je iya sanda ka samu ka haɗa kuɗi na'am shi kuma wannan ya halatta wannan ai daidai yake da wancan wanda ya bada kuɗi ake juyawa mutum ne ka siya a daidaita sahu sai ka ce masa wani eh ga a daidaita sahu ko zan siya maka a daidaita sahu a daidaita sahun nan ɗari bakwai ne amma ni zan ɗora ma riban naira dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin da haka in ka haɗa mun naira dubu ɗari takwas da hamsin ka riƙe a daidaita sahu sai a yi rubutu a ci gaba da abin nan da abin da ya kawo ana na ana tara da abin da ya kawo ana na ana tara da abin da ya kawo ana na ana tara da ya biya 850 shikenan adadin sau ya zama nasa wannan kaga ai yana da sauki ba shi da iskali wannan kaman wanda yawanci ake yi din ko kuma a ce ma kana cikin tarawa in ka kasa a kwace mashin kuma shikenan in an yi magana a ce ai dama sharadi aka yi cewa zaka ajiye zaka tara wannan kudin a shekara daya kuma ga shekara ta yi ka kasa tarawa saboda haka tunda ka kasa tara shikenan wahalar da kai ka tara 700 ko 600 da wani abu ga adadin sau kuma sharadin da aka sa din dama da wahala ka iya cika shi in ma ka cika shi kila sai da kyar ko kuma lokacin abin hawan ya riga ya mutu sai ya zamana kawai shi mutum shine kullun a sama shi ya samu to waɗannan sharuɗa ɗin duk za a gansu abubuwa ne waɗanda an yarda a yi a yi mudaraba muka- duk ga sunan dan'o'i daban-daban shari'a wanda ta kawo ta kawo dan kai mai dukiya ka amfana wanda yake ta'ammuli da dukiyar ya amfana babu wata cuta ƙarara da za ta koma zuwa ga mai dukiya ko kuma ta koma kan ainihin wato wanda yake juya dukiya abinda kawai ake yi shine idan riba ta samu ga yanda za mu raba ta kana da kashi kaza ni mai dukiya ina da kashi kaza idan hasara ta zo to gwargwadon kuma wannan percentage din shine shi kuma zai koma kan kowa kai za ka sa wannan daga cikin wannan hasarar da aka yi kai ma ta shafe ka bangare kaza ko kaza kashi kaza cikin adadin ni kuma da nake da dukiya ni ma dole hasara kashi kaza ta same ni kamar yanda ake raba riba to wannan kaga shine babu cuta babu cutarwa mas'ala ce wadda take a fili kawai amma an kaji ana ta wani kwana-kwana ko ana ta yawa bayani ka gane ka ce ban gane ba a ce to ai kaza kaza to akwai matsala akwai lauje cikin naɗi ko kuma kaji an zo ma da wata harka samu ne kawai kullun kawai a duk lokaci kaza za a samu kaza ko kullun za a samu kaza ko duk sati ko wani abu mai kama da haka da fata an gane to shi yasa malai ce wa kullu shartin wani sharadi yake nufi ashrutu fil bai'i sharadin da baya cikin cinikin kai mai siye da mai siyarwa ko kai da za ku yi mu'amala da wanda za yi mu'amala da shi ne kuka shigar da shi cikin cinikin to wannan sharadin lazimun ya zama lazim ba damar ɗaya daga cikin ku ya ce ya janye ko ba zai cika wannan sharadin ba fil bai'i a cikin ciniki wannan sharadin yake wan nikahi ko kuma a cikin aure kace kana son ta tace ta yadda amma sharadin tana da sharadi za ta aure ka amma ba ka hada ta da kowa ba a gida ita kade za ka ware kace ka yadda baka isa ba ka hada ta da wata yawa sharadin ta kenan kawai ita ba ta so ai ai ai maja in ita ce ta farko to in ma kana da sukunin da zaka ƙara aure ita bata hana ba amma dai sai dai ka nema wa wanda zaka auro wani gidan daban ita wannan gidan ta ita kadai kawai ina fata an gane sai ka ji ka wannan sharadin ba wani matsala zaka iya cika shi ka dauka ka aure ta akan haka ba ka da damar ka dawo ka ce mata tai sai dai in ita ta janye wannan sharadin da kanta amma matukar bata janye ba tana nan akan wannan sharadin yana nan ba ka da damar ka hada ta da wata a gida daya
ya yi wanda zai yi mace to wani ne ya haramta maka eh sharadi ne amma da za ta ce ta yadda za ta auri mutum amma tana da sharadi ya ce wani sharadi ya ce ba za ka sadu da ni ba yanzu wannan sharadin karɓaɓɓe ne kaga wannan sharadin mai harrama mai halala ne ban da shi mafhum yake cewa wa zalika anna shuruda fi jami'il uqud naw'an ka sani cewa sharuɗa fi jami'il uqud a cikin dukkan wata mu'amala ko wata yarjejeniya to sharuɗan da za a sa a cikin dukkan wani al'uqud aqdi naw'ani nau'i biyu ne sahihatun wa batilatun sharuɗan nan ko dai ya zama sharaɗi ne ingantacce sahihi ko kuma ya zama sharaɗi ne ɓatacce ka san da wannan duk sharaɗin da za ku yi ko a ciniki ko a wata mu'amala ko a auratayya to sharaɗin nan yana komawa kan ɗayan abu biyu ko dai ya zama sharaɗi sahihi ko ya zama sharaɗi batil idan sharaɗi ya zama sahihi shari'a ma ta amince da shi idan sharaɗi ya zamanto batil to shari'a bata yarda da wannan sharaɗin ba ko da ku kun yarda to shari'a bata yarda ba kar ka ce a to ai shi wanda zamu mu'amalan malam ya yarda akan haka kuma ni ma na ce ni ma na yarda to shari'a bata yarda ba in dai sharaɗi batil ne shari'a bata yarda da shi ba fa amma sahihatu amma sharaɗi ingantacce a cikin ciniki ko a cikin ainihin auratayya ko wata mu'amala cikin mu'amalolin yau da kullun fahiya kullu sharɗin shine wato dukkan wani sharaɗi ishtaradahu almutaaqidani da waɗanda suka ƙulla wannan sharaɗin ko wanda suka ƙulla wannan mu'amala suka sharɗanta lahuma ko dai sharaɗin yana koma kansu su su biyin auli ahadihima ko kuma sharaɗin yana komawa kan ɗaya daga cikinsu fihi maslahatun kuma a cikin wannan sharaɗin akwai maslaha walaysa fihi mahzurun min ash-shari'i kuma babu wani abin haramtawa daga shari'a a cikin sa to wannan sharaɗin shi ake kira ash-shartu sahih fil bay fil nikah da kuma sa'irul ma'qudat an gane ko wa yadkhulu fi hadha mala yace zai shiga karkashin wannan ka'ida jami'u shuruɗi fil bai dukkan wasu sharuɗa da kasan ana sharɗantawa a cinikayya to za su shiga ƙarƙashin wannan ka'idar in dai aka yi su ko ɗaya ne ya zo da sharaɗin ko su su biyun duk sharaɗin ya shafa sannan a cikinsa akwai maslaha sannan babu wani abu da ya ci karo da shari'a a ciki to wannan sharaɗin ya inganta wa shuruɗu fil ijara haka sharaɗin yake a cikin ijara ƙwadago wal ju'ala haka sharaɗin yake a cikin ju'uli mun karanta ijara da ju'uli a can baya ko to haka shi ma duk sharaɗin da ka sanyawa ka sa a cikin ƙwadago cewa za a yi maka aiki daga nan zuwa kaza kuma wanda zai aikin ya yarda to kuna nan a cikin wannan sharaɗin ba shi da damar ya rage kuma kai ba ka da damar kai korafi don me yasa bai kara ba dama cewa kuka yi cewa kai karfe biyu daga karfe takwas zuwa karfe biyu shikenan ka yadda eh akan haka na dauke ka eh to shikenan yanzu kullun kana tunanin ka ganshi daga karfe takwas ya zo ya fara aiki zuwa karfe biyu ina fata an gane wa shuruɗu firruhun haka ma yake wato sharuɗa a cikin arruhon jingina sharuɗan ka zo kana buƙatar kuɗi ba ka da su amma kana da abun kuɗi shi kuma wani yana da kuɗi amma kana ganin da wuya ya iya baka kuɗi rance sai ka zo da abun kuɗin ka ce riƙe wannan kaza nake so ka bani aro ga wannan jingina in na dawo ma da kuɗinka sai ka bani jingina ta to anan ma duk sharuɗan da kuka sa yana iya halatta banda sharaɗin da zai halatta haram ko ya haramta halal banda shi ina fata an gane yanzu misali sai ya zamanto kamar yadda muka ce akwai sharaɗi na ciniki akwai sharaɗi cikin ciniki yanzu a jingina ma akwai irin wannan yanzu a jingina idan ka ba mutum jingina jaki shari'a ta ce za ka iya hawa ko ya sa ko ka sa sharaɗin hawa ko baka sa sharaɗin hawa ba za ka hawo domin da ya baka jaki za ka dinga ciyar da shi idan haka za ka dinga tsora maka kaya da sauransu na ba ta gane to kaga kenan wato azharu yurkab idan kanad marhuna wato abin hawa in ya zama na jingina ana iya hawa saboda ɗawainiya da mutum yake da kuma ainihin wato bashi abinci da yake to zai iya hawansa zai iya ɗora masa kaya waddamanat haka da sharuɗan duk da ake sanyawa cikin addamanat lamuni shine addamanat lamuni ko garanti shine addamanat an gane ko sharaɗi ga wayan nan zan siyan ma da ita sai ka ce to fa daga nan gaskiyar magana na baka tabbacin daga nan zuwa wata biyu in ta samu matsala ka dawo da ita an gane ko to yanzu kaga wannan sharadi ne na zamana yanzu garanti ya baka daga nan zuwa wata biyu in dai ba kaza kai mata ba in dai ba kaza kai mata ba ta samu matsala ko ta tsaya ko ta kaza ka dawo da ita a canza ma wata wa shuruɗi fin nikah haka da sharuɗa duk da ake yi a cikin auratayya ina fata an gane kamar wanda muka faɗa ɗazu an gane ko ko ta ce ko kuka ta yi sharaɗin ta ce to fa ita za ta ci gaba da karatu ka yadda ka yadda to ba ka da dama ka janyi za ta ci gaba da karatu ka amince ka ce ka amince wannan sharaɗi ne da aka shigo da shi ba sharaɗin aure ba ne a sharaɗi ne finnika sharaɗi ne aka shigar da shi ciki sai ka ce ka yadda ya ce shi ba zai baka yarsa ba sai ka yadda za ta ci gaba da karatu a gidanka ka ga ba za ka iya ba ba za ka iya ɗaukan sharaɗin ba sai ka ce ba za ka iya ba ya ce to gaskiya shi kowa ba zai baka ba kaga shi kyan an gane ko ah kamar waccan ita ma da ta ce ita ba za a haɗa ta da wata ba a gida ɗaya sharaɗi ne idan mutum yana ganin a shi gaskiyar magana yana da ra'ayin ya haɗa mace fiye da ɗaya kuma shi a gida ɗaya yake so ya yi abin nan to kaga sai dai ya je kuma wani gurin ita wannan sharaɗinta ba zai iya cika shi ba na'am har aiki ma duk yana ciki ta ce to ni fa gaskiya na na yi karatu da haka sharaɗi na zan aure ka amma fa zaka bannin ya aiki kace ka yadda to shikenan da haka sai a jawo maka wa kullu sharɗin lazimun lil'aƙidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi sai dai idan an gane ko sai dai sharaɗin da halalat muharrama an gane ko idan sharaɗin misali da ta ci gaba da karatun sai kuma wasu illoli suka faru ko kuma ka ce to na yadda za ki ci gaba da karatu amma ni ma da sharaɗin za ki dinga sanya hijabi da niqab kuma ban yadda da kowace irin hulɗa ba da wani namiji in ba ta karatu ba ban yadda da kaza ba ita ma ka sa sharuɗa kin yadda eh zan baki ki aiki amma sharaɗin shine aikin ki kar ya tauye haƙoƙina kin yadda da safa za ki tsaya ki gyara gida ki kaza ki dafa mana abinci ki kula da kaza ki dawo kuma za ki dinga dawowa da wuri kuma ba za ki kaza ba kai ma sai ka sa sharuɗa ta kawo sharaɗi yanzu kaga wannan sharaɗi ne daga ɓangarorin guda biyu ta kawo sharaɗinta ka kawo ta ce duk ta amince ka ce to ni ma na amince shikenan lazim na ba ta gane yanzu in ta zo ta saba eh, ta, ta, ta, ta, ta, ko kai ka ce za ka janye ba ka da dama ka janye don ya zama lazim tafo? yake cewa wa shuruɗi fin nika wa gairiha da kuma sharuɗa da ake sanyawa cikin auratayya wa gairiha da waninta mina shuruɗi daga sharuɗa ko kuma ka ce ina yadda za ki aiki amma fa sai dai koyarwa kuma shi ma mone kagan aka yi shifting ɗinta afternoon duk yadda za ta yi ta je ta nemi ko ta yi transfer ta koma inda suke morning ita dai ta sani amma dai gai ga sharaɗinka a ko ba ku iya bane ai ai a sa ka a kurkuku a kulle ka kuma shikenan saboda soyayya tsuntsun soyayya ya ɗebe ka kuma sai ka shiga ciki kuma sai ka ga akwai takura da yawa an gane ko saboda haka haka ake yi sai a yi yanda ita ba za ta takura ba kai ba za ka takura ba ita akwai hadafinta kai akwai ahdaf ɗinka to sai ku haɗu a tsakiya sai ku dinga tafiyar ku sai ga ba matsala in wani ya saba sharaɗin to ana da damar a janye tun da dama sharaɗi kaza ne kuma ya ƙi cikawa wa gairiha da wani haka mina shuruɗi daga sharuɗa alaktilafi anwa'iha duk da mabambantan nau'o'in su sharuɗa ɗin fa innaha sharɗun to ka sani waɗannan shuruɗun fa innaha shuruɗun sharuɗa ne lazimatun da suka zama lazimi lil muta'aqidaini ga waɗanda suka kulla su idza lam yafi ahaduhuma bima alaihi idan ɗaya daga cikin su ya ƙi cika sharaɗin da ke kansa kana lil akharil fasqu to ɗayan zai iya cewa ya ɓata wannan yarjejeniyar an gane ko ɗaya yana da damar yi alfasku ɗaya yana da damar alfasku yana da damar ya ce a ɓata wannan wannan tafiyar ba za ta yi batun da sharaɗin ka kasa cikawa ko ita ta kasa cikawa ko abokin hulɗar ya kasa cikawa wa sharɗu shi kuma sharaɗi imma lafziyun wa imma urfiyun wa imma shar'iyyun shi kuma sharaɗin shi kuma kaji ko dai zama na lafazi a lafazi aka yi kaza kaza wa imma urfiyun ko kuma sharaɗi ne wanda yake urfi al'ada ce an saba ma haka abin yake ba faɗa kai ba amma haka ka'idar haka lafazin haka ainihin wato al'adar gurin haka take in dai kuka yi mu'amala da mutum a kaza to sharaɗi ne kaza na fata an gane misali al'ada ta gudana in ka ba mutum wanki sai ya ɓatan maka da wanki kaya ko ya ƙona masu ya biya ka misali haka urfin gurin yake to yanzu kaga ba sai an sa sharaɗi ba ba sai ka sa sharaɗi to ni kaga kuɗin nan dai ba ragi kai mun ba da tsada zan biya ka ka amma fa in an kona mun kayana za a biya ni ba sai kai wannan sharaɗin idan urfin gurin haka yake da ya kona kaya ya san ya kona zai biya shikenan an gane ko ko kuma ya zama urfin gurin ku shine idan ka tare abun hawa to ba kana hawa zaka bashi kuɗin ba sai ya kai ka inda zaka je sannan sai ka bashi kuɗin idan kuna tafiya abin hawan ya tsaya bai kai ka ba urfin gurin di ya yadda cewa ba za ka biya shi ko kwabo ba misali ko kuma a'a ka biya shi daga inda ya dauke ka zuwa inda abin hawansa ya tsaya ko ya nemo wani abin hawan a karasa da kai da aka sharaɗin ko dai ya zama lafazi in aka ce lafazi shine wanda ka faɗa ya faɗa ko ya faɗa ka faɗa ko ka faɗa ya ji urfiyun kuma shine ba a faɗa ɗin ba amma al'ada haka ta- ta tafi a kai wa imma shar'iyyun ko kuma sharaɗi ya zama na shari'a sharaɗi na shari'a shine irin wancan da muka fara bayani a kansa wa amma shuruɗul batila amma sharuɗa waɗanda suke ɓatattu fahiya su ne allati tadammanat su ne waɗanda suka ƙunshi imma tahlilu haramin ko dai halatta haram au tahrimu halalin ko kuma halatta a haramta halal wa yadkhulu fiha to dukkan wani sharaɗi da yake halatta haram ko yake haramta halal yana shiga fiha cikin wannan ashrutul batila din jami'u shurutul batila fil bay wal ijara wal rahan wal waqf wan nikah dukkan sharuɗa al batila waɗanda suke batattu fil bai'i a cikin cinikayya suna shiga karkashin wannan ka'idar wal ijara da dukkan wani sharaɗi batacce a cikin ijara wal rahan da kuma dukkan wani sharaɗi ɓatacce a cikin jingina wal waƙafi da kuma dukkan wani sharaɗi ɓatacce a cikin waƙafi wan nikah da dukkan wani sharaɗi ɓatacce a cikin aure to ya shiga ƙarƙashin wannan ka'ida fa innaha mushtamilatun ala tahrimil halal aw tahlilil haram domin duk sun shiga ƙarƙashin ko sun shiga ƙunshin tahrimil halal halal wato haramta halal أو تحليل الحرام كو حالتا واتو تحريم الحلال حرم تحلل أو تحليل الحرام كو حالتا حرام ومن تأملها wanda ya kula da wannan ka'idar ya gane ta waje da haka zalika zai same ta haka take tafiya wa hiya madhkuratun fi kutubil ahkam kuma zaka ga an ambace ta a cikin wato babuka da littattafan hukunce hukuncen ka koma can duk zaka yi ta ganin irin wannan bayanin game da abin da ya shafi ashurut yanzu a shurut matsalar shurut sun fito sai baiti na 43 tusta'malu alqur'atu 'inda almubhami min alhuquqi aw lada tazahumi tusta'malu alqur'a ana amfani da ƙuri'a 'inda almubhami min alhuquqi yayin da ma'abocin gaskiya ya rikice ko yayin da ma'abocin haƙƙi aka rasa waye minal hukuki daga cikin haƙƙoƙi yayin da aka samu rikicewar ma'abocin haƙƙi cikin haƙƙoƙi to sai a amfani da ƙuri'a aula da tazahumi ko kuma ana yin ƙuri'a lokacin da aka samu cincurundan al'amura ko cunkoson al'amura an rasa wanne za a gabatar akan wani to sai a amfani da ƙuri'a misali mutum ne yana da mata hudu sai ya ce ya saki ɗaya a ciki ila shi ya san wanda ya saki amma dai bai ayyana ba amma ya ce ya saki ɗaya daga ciki daga nan kuma sai ya yi tafiya da ya yi tafiyar kuma Allah da hikimarsa sai ya rasu lalle a cikin matan na akwai sakakkiya wace ce suwaye za su yi masa takaba ci gadon sau wacce ce kuma ba ta cikin lissafi an gane ko? tustamalin ƙura sai ya amfani da ƙura kawai yi fasaha mafakana minal mudhabin sai a yi ƙura aka yi ƙura kowace ta yi bismillah ta ɗauka dan lalle a cikinsu akwai sakakkiya an gane ko shine ma'ana wa tusta'malul qur'atu indal mubhami an samu ibhami lalle a cikin matansa ya saki daya ko kuma da ya ya ce ya saki daya amma ya manta wace ya saki matansa guda biyu ce ya saki ɗaya sai ya tafiya al'amura sun yi yawa a kansa da ya dawo sai aka ce wacce ka saki cikin matan nan ya ce amanta lalle a cikin matan nan ɗaya sakakkiya ce amma shi ma ya manta an samu ibhami to shi ma tusta amalul qur'a ma sai ayi ƙuri'a an gane ko auladar tazahumi ko kuma inda aka samu tazahum tazahum shine mutum biyu ne suke ta rigima kowa ya ce shi zai limanci kuma aka duba kowanne alaramma ne kowanne karatunsa akwai tajwidi da kira'a mai kyau Shi- ba wanda ya fi wani shekaru duk abin da za a rinjayar da wani akan wani daidai suke yanzu an samu tazahumul umur shi ma tusta'malul qur'a sai a yi ƙuri'a a cikinsu wanda ya ɗauki ƙuri'ar limanci shikenan ɗayan kuma sai ya zama mamu a gane shine ya'ani annal qur'ata tusta'mal abin nufi a wannan shine annal qur'ata haƙiƙa ita ƙuri'a tusta'malu ana yin amfani da ita idza juhilal mustahiqqu li haqqin min al huquqi idan aka kasa gane wanda ya cancanci haƙƙi daga cikin haƙoƙi ana yin amfani da ƙuri'a a yaushe idza juhilal mustahiqqu idan aka jahilci ko aka kasa gane al mustahiqqu li haqqin ga wani haƙƙi cikin haƙoƙi amma an rasa nawaye wannan ya ce nasa ne wannan ya ce nasa ne kuma babu wani abu da zai rinjaye da ɗaya akan ɗaya wala maziyata li ahadihima alal akhar kuma babu wani fifiko da ɗaya yake da shi akan ɗaya aw hasalat tazahumu ko kuma aka samu cushewa da cincurundo da cush da cunkushewa fi amrin cikin wani al'amari min al'umuri na al'amura wala murajjihun kuma ba a samu wani abu da zai rinjayar da wani akan wani ba ba a samu tarjihi ba ba a samu wani murajjih abin da zai rinjayar misali kamar wancan da suke ta rigimar limanci kowa alaramma ne kowa ya iya karatun qur'ani da tajwidinsa amma ɗaya ya girma ɗaya shikenan an samu murajjih shekaru sune murajjih sune masu sai a yi tarjihi da shekaru a ce to kai kaga ka yi haƙuri kafin ka zama alaran ma wannan ya riga ka zama alaran ma an ji duk gaba ɗayan ku kowa ba wanda ya fi wani karatu amma dai shi ya haddace kafin ka haddace kenan ka yi haƙuri shi ne liman shi ne ma'ana wala murajjihun to ba a samu wannan ba ba a samu wani abu da zai rinjayar li ahadihi ma ya rinjayar da ɗaya daga cikinsu ba tafizul qur'an guri ɗaya suka yi tare ma aka yi musu walima sun haddace ƙur'ani an gane kuma dama abokan juna ne sa'annin juna ne ta wanda ya girma wani to yanzu sai a yi musu ƙuri'a in aka yi ƙuri'a shi kenan sai ƙuri'a ta raba gardama haka shi ma can lokacin da aka samu ibham al'amura sun rikice sai a yi ƙuri'a ita kuma ƙuri'a sai ta raba gardama wata ta hadhihi alqa'idatu dalailu kathira akwai dalilai da yawa a ƙarƙashin wannan ƙa'idar. Min ha daga ciki, idza ta sha hasnani bil azan idan mutum biyu suka dinga jayayya game da kiran sallah, awul iqamati ko iqama, awul imamati fi salati ko limanci a sallah, aw salatil janazati ko a sallar janaza, wannan liman ya zo, wannan shi ma liman ne da yake sallar janaza shi ma ya zo. kuma aka ba wannan baki ka yi haƙuri wane ya ja sallar na ya ce shi yaƙi wannan shi ma ya ce kowa yaƙi sai ya musu ƙuri'a ga jana'iza ga gawa an ajiye ta amma limamai sun kaure kowa ya ce shi zai sallah an gane ko to yanzu su ma sai a yi musu ƙuri'a sai a ce ala gafarta limamai yanzu abin da za a yi bari a yi ƙuri'a duk wanda Allah ya sa shi zai yi sallar nan shi sai ya yi sallah aka yi ƙuri'a ɗaya sai ya ɗauki shi zai sallah shikenan ɗayan sai ya zama mu kawai bus ya koma baya walaisa ahaduhuma aula min al-akhar amma fa ya zamto ɗaya bai fi ɗaya ba fa innahu yuqra'u bainahuma sai ayi musu ƙuri'a amma duk kowa ya sani a kiran sallan nan ɗaya ya fi ɗaya kiran sallah iya kiran sallah an gane ko wannan ya je ya koye shi a ilmance yake kiran sallah shi kuma wannan wato wato al'amura ne duk sun dagule kawai ya zama li- ya dam- ya zama ladan an gane ka san ba abin da yake da saukin zama irin ladan wani malamin mu yace idan jahili ya gawurta sai ya zama ladan ba wanda ya taba koya mu kiran sallah bai taba zama gaban wani malami ya koya mu kiran sallah ba an gane ko to yanzu idan an gano wannan a ilmance da lafuzzan suna fita kuma ga murya shi kuma wannan akwai kurakurai a cikin kiran sallarsa don haka kaga sai a kaddamar da wanda ya iya haka iqama haka a limanci amma in sun zama daidai ba wanda ya dara wani to shine sai a yi musu ƙuri'a wa kazalika haka mas'alar take idza tanaza athnani idan mutum biyu suka dinga jayayya luqutatan game da suntuwa an gane ko aula tsiban ko kuma ɗan tsuntuwa au makanan ko suka dinga ja'in ja akan wuri wannan yace ni na fara zama wannan yace a guri na ne wa nahawahu da makamancin haka wala murajjihun wala murajjihu li ahadihima kuma babu abin da zai rinjayar da ɗaya daga cikin su alal akhar akan ɗayan fa innaha tusta'malul qur'an amma sai a yi musu qur'a an gane ko wannan ya ce shi ya tsinta wannan ya ce shi ya tsinta ko kuma ainihin wato guri ne wannan ya ce wurinsa ne wannan ya ce wurinsa ne kuma an rasa wani abu da zai rinjaye da cewa abin tsintu wannan waye ya tsinta a cikinsu wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne an gane ko to s- idan ba a samu tarjihi ba in an samu wasu alamomi da wasu ƙara'in da za su tabbatar da wannan shi da ya fi alamun cewa shi ya yi tsuntuwa ko ya fi nuna cewa wurinsa ne yanzu misali da aka zo sai aka ga suna ta rigimar ya ce aka ce to kai me shi da kai ce da duma ta tana gurin ana zuwa aka ga da duma akwai murajjih ko babu me murajjih da duma ko ya ce ya aje qur'ani ko ya aje aswaki a gurin wannan kaga ya zama mai murajjih to ba a samu ba to yanzu su ma nan sai a yi musu kuri'a wa kadhalika haka ma matsalar da muka fara karantawa idza dallaka min nisa'ihi wahidatan idan ya saki wata guda daya a cikin matansa mubhamatan amma bai faɗi wace ce ba ya dai ce ya saki ɗaya cikin matansa aw mu'ayyanatan ko kuma a'a ya ayyana a ransa cewa wance ya saki cikin matansa thumma nasiha sannan ya manta wace ce ya ayyana a ransa cewa wance ya saki amma daga baya kuma sai ya kasa gane wacce ce ya manta kai wacce ya saki cikin su su biyan aw a ataka min abidihi mubhaman ko ya yanta wani bawansa da bai ambaci sunansa ba a cikin bayinsa yace cikin bayinsa ya yanta guda daya wanne ya yanta cikin bayinsa ya yanta guda daya fa innaha tukhrajul mutallaqatu to za a fito da wannan sakakkiyar wal mu'taqu za a fito da wannan bawan da shi aka yanta bil qur'ati ta hanyar qur'a ƙuri'a za ta fito da wacce ce mubuhama ɗin nan cikin wanda aka saki ƙuri'a za ta fito da wani bawa ne cikin bayin na aka yanta sai a yi ƙuri'a sai a sa yanci bauta sai a dukunkune a takarda sai a zubar kowa sai ya zo ya ɗauka wanda Allah ya sa yana ɗaukowa yana miko aka buɗe sai a ga yanci ya ɗauka shine ya yantu an gane matan nan su ma sai a rubuta saki a takarda ɗaya ragowar kuma sai a basu blank kowace sai ta ambaci sunan Allah sai ta ɗauka na fata an gane Mm. to shi ne yake cewa fa inna tu khurajul mutallaqatu wal mu'taqu bil qur'ati ila gairi zalika izuwa wani haka minal masail daga mas'aloli masu tarin yawa da duk zaka iya sa sa karkashin wannan wannan shi yasa aka gaya ma da irin wannan karatun ake zama malami ake zama ake ake zama malamai yanzu ka gan kana karanta fiqh an riga an tattauna mas'ala ha an yi mata hukunci kaje kana ta karantawa yanzu in ka fahimci irin wannan ƙawa'id din ko wani wuri kaje da ba karatu ko kuma wasu sababbin matsaloli suka samu wayanda babu su a littafan da ake karantawa ƙa'idojin nan za su baka hasken ga hukunci na fata an gane shi yasa littafin mun san akwai dan wahala da dan sarkakiya amma gaskiya ɗaliban ilimi na sun za su ji daɗin a karanta irin wannan littafan dan su za su makkana mutum ya zama ɗalibin ilimi na sosai to sai mu tashi baiti na 44 tunda dawa ba mu karanta shi ba ko an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik